na littafin sayyul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin abuwabu sifatis salati babu ba waɗanda suka haɗa sifar sallah babu banda suka haɗa sifar sallah da haka yanzu za mu tashi sabon babi to باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
باب الجهر بقراءة صلاة الصبح مو أنا مو نخاتي أمم. باب الجهر بقراءة صلاة الصبح وتناب الجهر بصلاة الفجر باب بينا وعد كراتون صلى الصبح kaga can an ce babul qira'ati watan fi fil fajr sannan babul jahri bi qira'ati salatil fajr babin da ke bayyana karatun sallar asuba ma'ana ita sallar asuba bayan ake yin karatunta babin da ke magana akan bayyana ake yin sallar asuba to wannan babin shine kamar yadda ya ce babin bayyana karatu na sallar magriba banci an ce babin karatun sallar magriba babin bayyana karatun sallar magriba sannan babin karatun sallar asuba babin bayyana karatun sallar asuba to قالت أم سلمة كنت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور
وقالت أم سلمة أم سلمة تشي طفت وراء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناي صلى وراء الناس طفت وراء الناس والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور أم سلمة رضي الله تعالى عنها تشي طفت ناي دوافي وراء الناس بايا متاني والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ الهالي a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yana sallah yusalli wa yaqra'u bi yana sallah kuma yana karatu da wadduri wa kitabin mastur kaga yaqra'u bi duri wa kitabin mastur ka gabar sai ta zamme ma'anan ma'ace mai ma'anan mince mai ma'anan mince kaga kenan sai ya zama watan irin na ainan ya sharabu biha ibadullahi ba ainan ya sharabu biha ibadullahi ai ainan ya sharabu min hakin ba ce mai ma'anan min shine wa yaqra'u bi tur yana karatu bi turi daga surat tur min tur kenan min surati wa tur wa kitabi mastur shine ma'ana to yanzu abin da zamu diba mu gani na farko dai babu jihar bi qira'ati salati subhi akati babin bayyana karatu da sallah asuba shin wannan hadisi ko wannan asari na na na abinda aka rawaito inna hadisin nan na ummu salama radiyallahu ta'ala anha shin ya bayyana karar sallah asuba ce kaga bai bayyana sallah asuba ce kawai dai ya ce wan nabiyyu yusalli wa yaqra kaji hadisi abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karatun wa duri amma ba a tabbatar da asuba bace to abin da ya tabbatar da asuba ce to sai an yi waslin hadisin can inda aka yi waslin hadisin sai a gano asuba ce ne za ka ga taliki ne aka farko a yi waslin sa a kawo shi musnadan a kawo shi mausulan to inda aka kawo shi mausulan sai aka gano ashe yana da riwayoyin da suka bayyana da cewa asubacci domin karar da ta nan ba a iya ganowa ba ka iya gano mudabakar hadisin da tarjama to da haka imamu imamu bukhari rahimahullahu yayi waslin wannan hadisi a babin babu dawafin nisa'i can yi waslin shi asan dama can a ka'idar shi imamu bukhari duk inda kaga ya kawo hadisi wanda mu'allakan yayi ta'liqi in ma dai can baya ya waslin hadisin sa da haka yanzu ya wadatu gabarin yin waslinsa ko nan gaba zai yi waslinsa da haka ya wadatu gabarin yin waslin wannan shine ka'idar imam bukhari ko kuma wani littafi mutabari ya yi waslin wannan hadisi da riwaya wadda take ingantatta a bisa sharɗinsa to wannan kamar irin sauran talibokin da suka gabata imam bukhari ya waslin sa ma'ana ya kawo shi mausulan a babin babu dawafin nisa'i a cikin kitabul hajji riwayan maliku wa daga abil aswad daga urwa daga zainab diyar ummu salama takan mahaifiyata ta ummu salama قالت تتي شكوت إلى النبي صلى الله تعالى وسلم أني أشتكي أي أن لها أن بها مرضا فقال أوفي وراء الناس وأنت راكبة وكاد عند أكي وصل الحديث aya ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta jin daɗi ba ta da lafiya ba ta iya jure ma gomozo na dawafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to babu laifi dufi wara annasi wa anta rakiba فقالت فقمت حين اذن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحديث kaga har yanzu dai a wagga riwaya dai ba a sarraha asubabbaci balle wannan hadisin ya zamo dalili na cewa asuba bayyanar da karatu ake yi kuma imamu bukhari ya kafa hujja da shi akan cewa bayyanar da karatu ake yi har yanzu bai sarraha ba don haka amma akwai wata riwaya wadda take ta daban har yanzu dai imamu al-bukhari zai gabata da can gaba takan yahya ibn zakariya al-ghassani takan hisham ibn urwa takan babansa urwa ibn zubair lafazin idza uqimat da ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta jin dadi ba ta iya gumuzo na dawaki don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza uqimat salatu lis-subhi fa tufi wara an-nas haka sai yanzu riwayar ta bayyana karara cewa sallar asuba ce da in an ta da sallar asuba to ki koma can ba mutane sai ki dawafin ki idza uqimatis salatu lisubhi fatufi wara annas to kaga lokacin aka gano cewa sallar asuba ce to ashe to amma yanzu menene dalilin mutaba karshi cewa an taji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu mudu shi annabi bai bayyana ba za ta ji to kaji babul jihar bi qira'ati salati subhi kenan babin bayyana karatu na sallar asuba ummu salama ta ji manzo Allah sallallahu alaihi yana bayyanar da karatun sallar asuba ga ma surar da yake karantawa wa turi wa kitabin mustur to
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو هوانة عن أبي بشر أبو عوانة عن أبي بشر هو دار بن أبي واشية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن لقى النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عابدين إلى سوق أكاز وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو التهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدخلة عامدين إلى سوء أكاذب وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين قبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين قبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو التهامة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق أكار وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن وأن الحديث مسدد ابن مسرخد يا ذن تدم قال يتحدثنا أبو أوان يتي أبو أوان يا ذن تدم وأنا أبي بشر يا كربو دقا أبي بشر عن سعيد بن جبير يا كربو دقا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نجا أكو دم بمشي وجن نفكو إيه آه كافين دقا أنا أبي بشر سيوا
هو جعفر بن أبي وحشية تو تو شيني كاغي بابو دشي أنا سمو بامو دشي وجابر بن ابي وحشيه وحشي سيد بن جبير يا كربو دغ سيد بن جبير ان ابي ان ان ابن عباس يا كربو دغ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يدا الله تبت غري سو قال ابن عبد الله بن عباس يتي ان طلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في طائفه من اصحابه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا تفي في طائفه اشكين جماعه من اصحابه دغ صحابنسا yan ce ƙwa'ifa a larabci kamar yadda katada ya ce daga mutum biyu zuwa ko dubu ne ana ce da su ƙwa'ifa daga mutum biyu tun daga mutum biyu ana ce da su ƙwa'ifa kamar da ƙurani ya ce wal yashhad azabahuma qa'ifatun min almu'minin ko da daga mutum biyu ne aka katada ya ce har ya zuwa mutum dubu watan ƙwa'ifa kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ko ya tafi cikin jama'a daga sahabbansa amidina ila suqi ukazib suna masu fuskantar kasuwar nan ta ukaz wata kasuwa ce wadda laraba ke da ita tun a jahiliya suna cin kasuwar shekara-shekara yadda kasa ana baje koli shekara-shekara kasuwar baje koli da ake yi trade fair daga shekara sai shekara to haka kasuwar ukas suke cin ta larabawa shekara-shekara suna halarto da mawaka kusan abinda ya fi tashi a kasuwar a lokacin watan buki ne na nuna fasahar mawaka buki ne na nuna fasahar mawaka da ake yi a shekara-shekara daga cikin mawasim na larabawa su ukas kasuwar ukas to ana ce mata kasuwa domin mi akwai kayayyakin da aka halarto da su na sayarwa sannan kuma duk wani mawaƙin da ya shahara ya yi wasu waƙoƙi waɗanda suke na burgewa yana ji da su to zai zo nan a zazzage a yi bukin nuna fasahar mawaƙa to ukas tana da tarihi mai mai girma kwarai da gaske wasu ci an kafa ta ne bayan amal fil da shekara biyar da shekara biyar ka kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara talatin da biyar kenan tunda aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam amal fi shekarar yakin giwa to bayan shekarar yakin giwa da shekara biyar aka kafa kaso ukas to tana da tarihi sosai ita kaso ukas to shine ce amidina suna masu tasamma suna masu nufi ila suke ukazin zuwa ga kasuwan nan ta ukas wasu daga laraba sukan kira ta sukan sarrafa ta su ce ukazin kamar wannan riwaya wasu kuma su ce ukaza su mai da ita malayan sarifu ya suki ukaza zuwa ga kaso ukaz to ya wannan sabani ne dai da larabawan wasu kabila daga larabawan suna sarrafa ta su ce ukazin kaga sun yi jarra kuma su ce ukaza kaga sun sarrafa ta waɗancan sun yi mata kasra da jarra eh ma'ana sun yi mata jarra a sun mata kasra a halin jarra wasu kuma su batta malayan sarifu su ce ukaza kaga sun yi fata kenan to عامدين سنا ما سنت إلى سوك وكاذب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء الهادي ألوكتن أن رقا أن شامك أن تتكان شياطين شيطان الجنو شيطان الجنو ما تتأولن نا الجنو من الشيطان مريدة دقا الجنو كلا كلا وأن تتكي ما تتأولي بجرارو كنغرارو سنة كتما الشياطين domin sun yi nisa da dukkan abin da yake na shirya ne an ce shaɗana bi ma'ana ba'uda ya yi nisa ya yi nisa to shine ta kira su shayatin wanda sun yi nisa daga tafarki sun kangare ke sun shayatin wa bai na khabarin sama an sha makance tsakanin su da labarin sama suna tattakawa ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya har su kai sama sai su rika shaƙo labarin sama menene mala'iku ke magana akai gobe za a yi kaza in an jima za a yi kaza za a yi ruwa kuri kaza kaza zai faru kaza zai faru wannan labarin na sama suke samuwa domin ita sama ita ce hedikwatan mala'iku hedikwatan mala'iku ce to suna tattakawa don su yi istiraqus sam'i kamar da alqur'ani dai ke faɗa mana to a lokacin an riga an sha makance su tsakanin su da labarin sama wa ursilat alaihim ash-shuhubu hamma ya kai ana watan sako musu shuhubu dilan wuta watan harshen nan na wuta to taurari ne ake matsalawa su koma kamar bilan wuta to su ne ake jefo su da shi farajatu shadinu sai shedanu suna dawowa ila qaumihim zuwa ga mutanen su faqalu sai suka dawo faqalu suna cewa malakum ah ya kai mun da kun dawo ba labarin komai mun ga kun dawo ba labarin komai faqalu suka ce ila bainana wa baina khabari samai ai an sha makance mu tsakanin mu da labarin sama eh damar da muke amfani da ita ta samu labarin saman yanzu an sha makance an sa gate ba shiga wa ursilat alaina shuhubu kuma an an sako mana watan ashubu bilan wuta watan watan alaihim garir abinda suke cewa wa ursilat alaina shuhubu an sako mana da bilan wuta shine makamashi bakin wuta taurari ne suke ake mai da su hakan qalu ma hala bainakum wa bain khabari sama illa shay'un hadath sai manyan su su ce wannan al'amarin ba banza ba bai yiwa banza da ba can kuna hawa sama kuna samu labarin sama kuma yanzu a hana a ce ba wani abu a ko wani abu da ya faru ce ba abin da ya hana ya sha ba abin da ya sha makance tsakaninku da labarin sama illa shay'un hadath sai wani abu da ya faru wani al'amari ya faru a duniyar nan fadribu mashayiq al-ardi wa magharibaha abinda dai za a yi kawai ku yi tafiya mashayiq al-ardi mahudar rana wa magharibaha da mafadar ta fanzuru ma hadha menene wannan allazi hala bainakum ku je ku yi tsokaci ku binciko menene allazi hala bainakum wa bain qabri sama menene ya sha makance ku tsakaninku da labarin sama فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة وأنن دا سكا فسكنتا زوا ga tihama makka kenan daga cikin aljannu an baza su waɗannan su tafi nan waɗannan su tafi nan waɗannan kaga masharik al-ardi wa magharibaha to waɗanda suka tafi na hawa tihama sai suka juya ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi nakhlati yana wurin da ake cewa nakhla amidina ila suqi ila suqi ukabil suna masu tasan makasuwar ukas wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr kaga dalili wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana sallah tare da sabansa sallar asuba falamma sami'u al-qur'ana istama'u lahu lokacin da suka ji karatun qur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaji dalili kaga sallar asuba kuma sun ji manzo Allah na karatu alqur'ani ashe bayyana ake yi karatun sallar asuba bayyana ne da ba bayyana bane aljannu ba za su ji ba to shine dalili shine mahallu shahidi shine mutabaqar hadisin da wannan tarjama yace istama'u lahu sai suka rika saurarawa lahu ga karatun alqur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce hadha wallahi allazi hala bainakum wa bain qabri sama haba kun ga abin da ya hana ku samun labarin sama wannan shine ko dai alqur'ani suke nufi ko kuma mai karatun qur'ani suke nufi shine sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine dalilin sha makance su daga labarin sama fa hunalika a lokacin ne ina raja'u ila qaumihim lokacin da suka dawo zuwa mutanen su wa qalu sai suna cewa ya qaumana ya ku mutanen inna sami'na qur'anan ajaba hakika mun ji abun karatu abun karantawa shine qur'anu abun karantawa ajaban wanda yake mai mai ban mamaki ajaban mai ƙayatarwa yahdi ila rushdi fa amanna bi yahdi ila rushdi yana shiryatawa ila rushdi zuwa ga shirya ma'ana ila sawadi kamar yadda wasu malaman tafsiri suka fassara yahdi ila rushdi yahdi ila al-imani wat tauhidi ko ila tauhidi wal iman daga cikin fasarorin da aka yi mai hadi ila rushdi kace yana shiryatawa zuwa ga imani yana shiryatarwa zuwa ga tauhidi duk wani wanda bai ɗayanta Allah ba in yana sauraron alkur'ani zai ji alkur'ani na kiran shi zuwa ga ɗayanta Allah yana kiran shi zuwa ga imani da Allah fa amanna bihi saboda haka mu mun riga mun imani mun yanke shawara abinda suka koma suna faɗa ma mutanen da suka turo su a yau bincike a yi safiyo cikin ƙasa a gano shi wai menene yasa aljannu aka hana su hawa sama menene ya faru a duniya lalle duniya ta fuskanci wani sabon abin da ba ta da shi to shi aiko manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka suka ce sun ji wani abin karantawa mai ban shawa mai mai kayatarwa hamma sun yi imani da shi daga nan suka ce walan nushrika bi rabbina ahada tunda mun riga mun gane gaskiya har abada daga nan daga yanzu za mu sake shirka ga ba za mu sake tara ma Allah ahadan ɗaya ba bi rabbina da ubangijin ba za mu sake ma ubangiji tarayya ba ba za mu sake shirka ba har abada fa anzalallahu ta'ala ala nabihi sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar ala nabihi ga annabinsa qul uhiya ilayya ka faɗa musu ya rasulullahi ka ba su labari cewa uhiya ilayya anna ustama'a nafarun min aljinni cewa wasu jama'a daga aljannu sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam na karatu kuma sun juya sun tafi sun isan ma mutanensu sun sanar da su cewa sun yi imani har ma wasu suka yi ayari kuma aka sake zuwa aka tadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam watan a inda yake tare da sahabbai yana karatun alqur'ani kaga nan sai ce wa inna ma uhiya ilaihi qawlul jinn ibn abbas yace inna ma ke bi uhiya ilaihi an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin ga abin da ma aljannu ke cewa lokacin da suka ji karatun alqur'ani ya qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada saboda haka kaga dalili mahallan shahidi anan cewa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr sannan kuma watan yi magana akan abin da sun ji abin da manzo Allah ke karatu lokacin da suka ji karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam istama'u da sai suka saurara kaga sami'a daban istama'a daban ya ji shi wannan ji ko kana tafiya ko kana wani aiki wannan tunda ba kurma kake ba za ka ji za ka ji kamar shi saurare watan ka karkatar da jinka da natsuwarka zuwa ga wannan abin da kake ji to wannan yanzu ya wuce ji ya kuma saurare kaga saurare daban ji daban eh za ka ce faiza ƙuri'a faiza ƙuri'a alƙur'anu fastami'u lahu fastami'u lahu ku saurara gare shi wa ansitu kuma ku shiru kaga ba ku ji ba shi ji ba ka da ɗaka dole ka ji saboda ba kurma kai ke ba in ba kurma kai ba dole za ka ji amma istima'i tara hankali da karkatar da ji zuwa ga wani abu wanda yake muayyana sai a ce to saurare ke ya wuce ji sai dai saurare yana saurare to kaga tunda suka ji to bayyana manzo Allah ke karatu kenan kaga kenan babul jahri bi qira'ati salati subhi babin bayyanawa da karatun wato sallah asuba anan malamai sun yi maganganu da yawa suka ce wannan kabiya ta zamo qablal isra'i gabanin isra'i ne wai da wasu za su ce haka masu ra'ayin haka wasu na iya cewa ta gabanin isra'i ne ita kuma sallar asuba an farlanta ta tare da sauran salloli daren da aka isra'i da mi'raji da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kuma ya aka yi wannan bayani haka in wannan qadiyya ta zamo gabanin isra'i ne to shine badruddin al-aini yace abinda an rajihi dai kana qabla al-hijrati bi sanatayn shi dai isra'i an yi shi kafin hijira da shekara biyu ko uku saura shekara biyu ko shekara uku a yi hijira a lokacin ne ita kuma ƙabiyyar ba'dal isra'ila wannan ƙabiyya ta waɗannan aljannu da suka tadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun sallah asuba yana karatun qur'ani to shine watan bayan isra'i ne shi kuma isra'il an yi shi kafin hijira da shekara biyu ko uku wannan shine rajihi kaga kenan babu wani iskali ba wani iskali kenan bayan an farlanta sallah ne wannan kabiya ta faru dama inda rigima take to in ya zan cewa wannan kabiya ta faru kafin isra'i to shi aka farlanta sallah har ai magana sallah asuba to shine ce abinda an mutu dai kuma abinda an rajihi dai shi da isra'i kafin hijira ne da shekara biyu ko uku sannan kuma wannan ya faru ne bayan isra'i wannan kabiya ta faru bayan isra'i ne
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس قال راى النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وسكت فيما امر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه
كما دابا كان القران يا من بياني ياتي وأنا lamasna sama'a fawjadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhba sai aka ce to wai yanzu dama can sama tana da matakan tsaro ba su tafiya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce dama tana da matakan tsaro amma a tsananta matakan tsaron ne ba aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam tunda akan harbo su akan harbo su da da da da taurari ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين ana koro su da su a jefo su da su su kone to wannan ba a sa matakan tsaro ba masu tsauri sai lokacin aiko annan sulasan don haka suka ce fawajen na hamuli a harasan shadidan kenan da ba akwai harasan ɗan ba shadidan ba sanin wa ba akwai harasan ɗin akwai matakan tsaron amma kuma ba masu tsanani kwarai ba e a sharrun uridu min fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada dama haka suka ce ko dai akwai wata matsala me ake nufi da watan wannan harbo taurari da ake yi suna konewa suna kone aljanu shin wai a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada yace ko dai watakila annabi ne aka aiko ko wata shari'a ce ko wani sako ne daga Allah zaka ce eh lalle wani sako ne daga Allah am arada bihim rabbuhum rashada ne shine dalilin Allah aiko manzo wanda za a bi shi a tsira daga halaka to shine Allah tabaraka wa ta'ala aiko shine alamar tsare sama daga aljanu su je su nemi su yi sataji to حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wannan hadisi imam al-bukhari yace hadathana musaddad musaddad ibn musarhad ya zantar da mu qala hadathana isma'ilu yace isma'il ibn ibrahim wanda aka fi sani da ibn ulayya to ya zantar da mu shi ma abin da yake ta qala hadathana ayyubu yace ayyubu sakhtiyani ya zantar da mu mun ta bayanin watan takaitattar tarjama ayyubu sakhtiyani an ikrama ya ji daga ikramatu bararren abdullahi ibn abbas shi ikrama almajirin abdullahi ibn abbas kuma bararren sa ne abinda abbararre bawanka wanda ka yanta shi sai ce kai maulansa ne mai gidansa kenan mai gidansa kuma shi ma maulanka ne baranka kenan da haka a larabci maula na ba da ma'ana biyu maula ubangida maula bara an gane to wannan kenan to sai su bayyana ko su bambanta tsakanin to duk an ce maula ubangida maula ya ce in ba karina to sai an bayyana ta ce maula al'ala da maula al'asfar maula al'ala ubangida kenan maula al'asfar bara kenan amma in akwai karina ba bukatar sai an ce watan ga wanda ubangida ga wanda abbara kowa ya san abdullahi ibn umar watan a watan a nafi'u maulan shi baran sani kaga yanzu ba sai ka ce maulan a'la asfal bane na abdullahi ibn umar shi nafi'u ba sai ka ce abdullahi ibn umar maulan a'la bane na nafi'u ba kowa ya san nafi'u shine bara shine almajirin Abdullahi bin Umar. Haka ma nan ikrama shi maulan Abdullahi bin Abbas sai kaji an ce maula bin Abbas bararren Abdullahi bin Abbas ne bawansa wanda ya yanta kaga shi ke da waliccinsa. An ibn Abbas ya karbo daga Abdullahi bin Abbas qala yace qara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu fi ma umira cikin ma'ana ya bayyanar da karatu shagin da qara'a ya bayyanar da karatu ai jahara bil qira'ati ake nufi fi ma umira cikin duk inda aka umurce shi inda da aka ga manzo Allah bayyanar da karatu to Allah ne umurce shi ya bayyanar da karatu wata kata inda aka ga ya boye karatu ba wai ya shiru ba sakata nan ne ma'anar boye asarra ke can qara'a ne ma'anar jahara sakata mai ma'anar asarra dan babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu watan shuru ya sallah shuru ba inda ya sallah shuru ko a sarki ko a bayyane sabai duka sun bi sun gano haka don haka an ce sakata sai a ce fi ma asarra kenan inda manzo Allah ya karatu a asirce to umarnin Allah kan Allah ne ya umurce shi haka ko da ba a ga aya ba karrata ta yi bayani inda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da karatu ubangiji tabaraka ta'ala ne ya umarni da haka yanzu wannan binawul majuli an san inda yi an ce fi ma umira sai a ce cikin abin da Allah ya umarce shi dan an san me ba manzo Allah umarni fi wasakata inda da aka ga yayi shiru yayi shiru ne fi ma umira cikin abin da Allah ya umarne shi mana inda ya boye karatu ya boye ne cikin abin da Allah ya umarce shi ya boye kuma kana rabbuka nasiya imamul khattabi yace abinda ake nufi da nan ita sallah da Allah ya so kwara kwara kwara kwara duk motsinta sai ya saukar da aya duk motsinta sai ya saukar da aya da haka yaso sai da haka yaso sai sai ka karanta aya kararata ce sallah a zuhur a sirce za a yi karatu in ji aya kaza cikin sura kaza sallan magariba bayyana za a yi karatu in ji aya kaza cikin sura kaza ce da Allah ya so su yi haka duka kuma rashin yin haka ba wai ya bayyin bayani bane nisiyanan kan mantuwa haka Allah ya so so yake yi bayani an bashi ga manzo Allah da ce litu bayyana lin nasi ba nusira ilai zaka yanzu alwala wani abu ne zaka gani cikin alwala ba zaka ga wani abu ba sallah wani abu ne zaka gani cikin alqur'ani alwalla wani abu ne zaka gani cikin alkur'ani amma ba dukanta ba haka ma sallah wani abu ne zaka gani cikin alkur'ani ba za ka ga dukanta ba ba ka ganin farillai ba ka ganin sunnoni ba ka ganin mustahabbai ga su an zazzana su cikin alkur'ani babu su me ya tabbatar da su bayanin sunna domin dama can shi bayanin sunnat bayanin alkur'ani ayyukan sunna bayanin alkur'ani ne haka imam shafi ya ce jami'u ma fi sunnati sharhul lil qur'an dukkan abin da ke cikin sunna ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza ga yadda ake sallah ga yadda ake azumi ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza duka wannan bayani bayanin alkur'ani yana karkashin litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi dan kai bayani ga mutane abinda aka saukar gare su kaga duk wannan abinda tana tana da sunna bayanin alkur'ani ne sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun gama Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi kaga kenan duk ma aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a sallah Allah ya samu abin hannu kuma ya yi umarni cewa a aikata irin shi ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun hakika kuna da kyakkyawan koyi a cikin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ko iswatun hasanatun duka kira'o'i ne guda biyu uswatun bidhammi da iswatun bil kasri kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa da ayyukansa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ga wanda ke kaunar samun rahmar ubangiji yayi koyi da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ita sallah yadda manzo Allah yayi Allah ya ce mu yi irin haka Allah ya ce mu irin haka da haka ko ba mu ga bayyanar da karatu ba a Qur'ani to mu yadda manzo Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ko ba mu ga inda ake asirta karatu ba a sallah a cikin qur'ani to mu dai koyi da yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi domin qara annabiyyu fi ma umira wa sakata fi ma umira wa sakata fi ma umira annabi sallallahu alaihi wasallam inda yayi karatu umarnin Allah ne ma'ana inda ya bayyana da karatu umarnin Allah ne ya bayyana da karatu inda ya asarta karatu umarnin Allah ne na ya asarta karatu.
باب الجمع بين السورتين باب الجمع بين السورتين في الركعة
والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة wannan babi shi kuma kaga an kai ƙarshen wancan shi kuma wannan babi abin da yake magana haɗa babin haɗawa tsakanin surori guda biyu fin rak'ati a raka'a ɗaya ma'ana fin rak'ati wahidati raka'a ɗaya ce amma ka karanta mata sura biyu kan mutum ya karanta kulhuwa sai ya ƙare kuma sai ya goya wata ya goya wata sura kaga yayi sura biyu kenan a raka'a ɗaya to babu ya halatta ko bai halatta ba to abin da yasa imamul bukhari ya saba duk kadiyar da take mai sabani to sai itlaqi ya wawaita sai komo tsakiya a tarjama in ya taho ba zai faɗi ga inda ya fuskanta ba a sai ka karanta hadisul babi sannan ka gano inda ya fuskanta domin kadiyar tana da sabani wasu ce ana yi wasu ce ba za ka sai ce babin aikata kaza kawai bai cewa halal ko ba halal ba ana yi ko ba a yi duk bai cewa sai da ce babin aikata kaza to in an karanta hadisan babin su za su nuna ga inda yasa gaba yana tare da waɗanda suka ce ana yi ko yana tare da waɗanda suka ce ba a yi domin hadisan da ya kawo waɗanda ke shaidar ana yi ne ko waɗanda ke shaidar ba a yi ne misali to haka nan ma to wal qira'ati bil khawatimi da yin karatu bil khawatimi da watan ƙarshen surori sai a yanki ayoyi na ƙarshe sai a karanta su a karatun sallah kaga ba har farkon sura ba shine khawatimi fi awakhir suwar shine ma na khawatimi wa bi suratin qabla suratin kaji rukuni na uku daga cikin abubuwan da ko jizgi na uku na wannan tarjama tarjuma tana da tana karanta da abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu kaji na uku bi suratin qabla sura da kuma karatun wata sura gabanin wata sura me matsayin tartibi ke na tsakanin surori shi alqur'ani surorin shi tsare su sura kaza gaba take da sura kaza to yanzu in ka zo ka iya karanta ta ƙasa a raka'a farko a raka'a ta biyu ka karanta ta sama da ita ka ka sun koya kenan a iya yi haka to shi yake magana ka juzi na uku sannan wa bi awwali suratin da kuma hukuncin fara karatu da farkon sura farkon sura ba a datsa ba a farkonta dai a ɗauko farkonta to shi ne kaga wannan in ka lura wannan babi ya haɗar da masail guda hudu masail guda hudu kamar da za mu karanta su yanzu hadisan da ya kawo za mu karanta su watan hadisi bayan hadisi mu ga kowane hadisi zai koma wani bangare ya koma a wannan tarjama tunda ita tarjamar mun gano tana da bangarora guda hudu tana da juz'o'a guda hudu don haka kuma imam bukhari ba tartibi ba don haka kowanne za mu meye mu ɗabaka ya kawo shi a kan tabbatar da ɓangare kaza na wannan tarjama to
wa yuzkaru an abdullahi bin bin sa'ibi ala annabi sallallahu alaihi wa sallam al mu'minun fi subhi hatta idza jaa dhikru musa wa haruna aw dhikru isa akhadhahu sal'atun سعلة فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى ما عمر ما أمر رضي الله عنه الصبح بهما وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وبالثانية بسورة من المفصل وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كل كتاب الله كل كتاب الله طب yanzu za mu ci gaba da watakila wayannan hadisai lokaci ya bayar a kawo a kawo su ga baki daya ko kuma in bai bayar ba dora za mu wa yuzkaru an abdullah ibn sa'ib qara an nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallam al mu'minuna fi as-subh hatta idha jaa dhikru musa wa harun aw dhikru isa akhadathu sa'latun faraka'a kaji abin da imam al-bukhari ya fara da shi kenan yace wa yuzkaru ana ambatawa عن عبد الله بن عن عبد الله بن الساعد يا دغ عبد الله بن الساعد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا كرنتا سورة المؤمنون شيني قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون في الصبح أصلى الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون har ambaton annabi Musa da aka kai ambaton annabi Musa da Haruna akadat sa'latun sai sarkewar tari sai ta kama annabi sallallahu ta'ala sallallahu sa'alatun shine tari su'al tari bil ayn su'al da haka wanda zai rubuta su'al tambaya in ya rubuta shi da ainun to ya ya matsala eh alhamza waw ne mai alhamza da shi ake su'al waw mai alhamza amma da an ce su'al da ainun to tari kenan akhadhat sa'alatun sai sarkewa ta tari sai ta kama annabi sallallahu ta'ala sallam faraka'a sai yanke karatun sai ruku kaga ba kai karshen sura ba ba kai karshen sura ba annabi sallallahu sallam ya yi ruku an kai daidai ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون آية أربعين دبير ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون تؤنني أو إي أو ذكر إيسى ko kuma ambaton isa daidai ambaton annabi isa ne domin yana rawi na shakka kin waje kissa annabi musa ne thumma arsalna musa wa akahu harun ko ko a kissar annabi isa ne waj'alna ibna maryama wa ummuhu aya waj'alna ibna maryama wa ummuhu ayata to daidai nan ne to sai dai tari ya kama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga anan wannan na farko ne taliki taliki ne imamul bukhari yayi bai kawo isnadi shi ba bai waslin sa ba to wannan ta'aliqin na farko za mu ga cewa mudabaƙarsa da juz'i ne wanda yake na hudu domin tarjama nan tana da juz'uwa guda hudu juz'in na hudu shine wa bi awwali surati ya karanta farkon sura an gane ya karanta farkon sura to amma wasu za su iya leƙiya su ce an dai ce ƙara al-mu'minun ya karanta suratul mu'minun ko shin farko ya karanta tsakiya ya karanta da tsayayi ƙarshe ne duk za a ce suratul mu'minun ne an karanta suratul mu'minun har kenan riwaya bata sarraha da cewa awwal surati bane wagga riwaya sai ce a a ai akwai wadda ta sarraha akwai wadda ta sarraha sai da ta ce iftataha ya fara karatu bil mu'minin da suratul mu'minun kaga wata riwaya karar ta yi bayani iftitahi to iftitahi kenan kaga wabi awwal surat fara karatu farkon dauko karatu farkon sura dauko karatu farkon sura suka ce shine mudabakar wannan hadisi da da da tarjama kuma bangare na hudu na tarjamar yake mutabaka da shi tunda mun gano cewa tarjama tana da bangarora guda hudu wanda kowanne Imam Bukhari akwai haƙƙin ya kawo mishi hadisin da zai mutabaka da shi babin hada sura biyu a raka daya bayanin hukuncin hada sura biyu a raka daya bayanin karanta ƙarshen surori a cikin sallah dai karanta sura sannan daga baya a karanto wadda a gabaninta kaga ba a karanto da a bayanta ba akan to da a gabaninta kaji uku kenan san na hudu wa bi awwal surati to wannan ta'aliki dai Imam al-Bukhari yayi wasin wannan ta'aliki to wa qara umur fi rak'ati al-ula bi 120 aya wa tan min al-baqara sayyidina umar bin khattabi ya yayi karatu inji Imam al-Bukhari da aya 120 daga cikin suratul baqara sai da ya kar a raka'a ta farko tun raka'atul ula a raka'a farko sai da ya karanta aya 120 min al-baqarah daga suratul baqarah wa fi thaniya a raka'a ta biyu bi suratin min al-masani da sura yace min al-masani daga abin biyantawa min al-masani din nan an ta maganganu domin can wa tana kasaba min al-masani wala qira'ati tana kasaba min al-masani wal qur'an al-azim to sab'a min al-masani din nan to masani an ta maganganu akai menene masani wasu sun ce fatiha ce ita ce min sab'a min al-masani wasu kuma sun ce wasu surori ne keɓantattu su ne masani wasu suka ce kai duk qur'anin ma ne masani e saboda kakan samu kissoshi ana maimaita su ana maimaita su ana maimaita su ana maimaita su maimaita shine masani eh to akwai dai maganganu da yawa akan min al-masani to ya karanta aya 120 daga suratul baqarati a raka farko raka ta bi kuma bi suratin min al-masani da sura daga cikin masani ko daga sauran alqur'ani ko kuma a'a min al-masani daga waɗannan watan surori guda 20 eh surori guda 20 wasu surori ne waɗanda suke guda 20 waɗanda suke keɓanta wasu sun ce su ne matsani wasu sun ce na farko bakara ta ƙarshe ta ce bara turtu tauba waɗannan surorin adadin surorin tun daga bakara zuwa turtu tauba su ne matsani tsohon matsani to me muɗabakar wannan jirgi wannan jirgi muɗabakar shi aka ce ba ƙarar take ba ba ƙarar take ba domin mi domin yace ghairu zahira walakinahu yadullu ala taqwil al-qira'a abinda yake karantawa tsawaita karatu fi rak'ati al-ula ala al-qira'ati fi rak'ati thaniya wannan abinda ake fahimta kenan wasu kuma suka ce abinda ake fahimta ana fahimtar mudabaqat wannan hadisi da da gehen tarjama waton ta biyu domin inda yace al-qira'atu bil khawatimi فيؤخذ بالإلحاد من القراءة بالأوائل والجامع أن كل منها بعض صورة don haka yanzu karanta aya 120 a raka farko kuma an san bakara ba 120 bace kaga wani ba'ali ya karanta wani ba'ali ya karanta don haka da karanta farko ba'alin farko da ba'alin karshe duk ɗaya ne abin da ya tabbatar da ba'alin karshe khawati to shi ya tabbatar da ba'alin farko na fawati saka duk wanda aka yi ɗaya ne shi hukuncin ilhaki ne ba ƙarara muɗa ba take ba don haka aka ce zancen makata da ya tabbatar da haka don ya ce kullun kitabullah ko da littafin Allah wa qala al-ahnaf wa qara'a al-ahnaf bil kafi fil ula wa fi thaniyati bi yusufa aw yunusa وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله تعالى عنه الصبح بهما شيكم وانا بمي بيان مسلم وانشان تعليق با وقرأ عمر كوي دي شكو هذا تعليق ne kamar yadda aka saba bibiyar waɗannan ta'liqatu na Imam Bukhari Ibn Abi Shayba ya waslin sa musannaf ɗinsa takan Abdul Ala takan Jariri تكن أبي الألاء تكن أبي رافع يتي كان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ في الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني kaji dai kenan wani littafi mutabari kamar musannaf na ibnu abi shayba ibnu abi shayba shi malamin bukhari ne to yayi waslin wannan riwaya ko wannan ta'aliki da imam bukhari to sai mu ci gaba da na uku wa qara al ahnafu bil kahfi fil ula وفي الثانية بيوسف حكنا أهنف أهنف ياي كراتو إنجي إمام البخاري بالكهف دي سورة الكهف في الأولى أرك أفركو وفي الثانية بيوسف أرك أتبي وكرنت سورة يوسف كاغا قائد شي قرآني وإن سورة بيسكي جونا كاغا سيد يكرنت سورة الكهف كو sannan kuma sai ya koma sama ya karanto Yusufa ko saboda kafi kasan ta take amma kaga a raka'a farko karanta kafi a raka'a ta biyu karanta yusufa au yunusa rawi na shakka ko ko yunusa kowace dai kasar ce eh kowace dai watan kafi na kasan su amma da aka tashi aka gabatar da kafi a raka'a farko sannan yusufa ko yunusa a raka'a ta biyu wa zakara sai a hanafu ya ambata annahu sallama umara ya yi sallah tare da sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma as-subha ya ya ya sallaci sallah asuba sayyidina Umar ya karanta bihima da waɗannan surori guda biyu ko dai kahfi raka farko Yusufa raka ta biyu ko kahfi raka farko Yunusa raka ta biyu shi ma wannan aikin da ya inji a Hanafu yace yayi sallah bayan sayyidina Umar ibn Khattab ya sallaci asuba sayyidina Umar yayi wannan kaga kenan aikin sayyidina Umar ne kuma gashi Ahnafu yana tabbatar da wannan kaga kenan wannan yana komawa a bangare na uku na tarjaman nan shine taqdimu surati ala surati gabatar da wata sura akan wata sura gabatar da kahabi akan Yusuf gabatar da kahabi akan Yunus to shi to kaga shi kuma mudabaka su kenan to wannan ta'aliki ta'aliki ne Imam Bukhari yayi me waslin sa malamai suka ce wasalahu Abu Nu'aym Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin mustakhraj yace hadathana yace Makhlad ibn Ja'far hadathana Ja'far al-Firyabi hadathana Qutayba hadathana Hammad ibn Zaid an Badil ko budayl an abdullah ibn shaqiq qad salla bina al-ahnaf ibn qais an ghadat fa qara'a fi ar-rak'ati al-ula bil kahfi wa fi ath-thaniya bi yunus kaji inda imam al-bukhari watan ita ce madogararsa akan wannan ta'aliki wa qara'a ibn mas'ud bi 40 ayatan min al-anfal wa fi ath-thaniya bi suratin min al-mufassal hakanan abdullah ibn mas'ud ya karanta aya 40 daga suratul anfali asani ya raka'a ta biyu suratul min al-mufassali da sura min al-mufassali daga cikin mufassal watan mufassal din da muka yi bayani a can kwanan baya kusafin ma da ya wuce ne to wannan asari na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu menene yake muɗabaƙar sada wannan tarjama kowane ɓangare yake da muɗabaƙa da shi a tarjamar to shine aljam'u bayna surataini kaga kaga fazahiru min hadisi ibn mas'ud ya ce qara ibn mas'ud bi 40 min al-amsal wa fi thaniya bi suratin min al-mufassal to wannan ta'liqi Abdul Razzaq a musannaf dinsa yayi waslinsa takar Abdul Rahman ibn Yazid an-Nakhai sannan Sa'id ibn Mansur ya fitar da shi takan Abdurrahman din dai da lafazin faftata al amfala hatta balaga wa ni'man nasir to fa qala qatada qatada fi fi man yaqra suratan wahidatan fi rak'atayn cikin wanda ya karanta to to to shi da yake bai da alaka da duk waɗancan sai muna yi kwana anan saboda kada a ci lokutan waɗancan shi bai ma da alaƙa da ɓangaren tarjamar ɓangaren tarjamar dai guda hudu kowanne imam bukari ya kawo mishi hadisi da zai karfafi ya tabbatar da abin da ya gina a tarjama alhamdulillah